sakataren kungiyar jama'ati za ta bidi a wai kamata sunna na kasa fadilatu shekul doktor muhammad kabir haruna gombe tare da shi akwai mataimakin shugaban majalisa alaramomi na kasa alarama ahmad ibrahim suleiman kano allah maɗaukakin sarki nake roƙo ya taimaki malam ya daidaita harshensa allah ya azurta mu da amfana da abin da malam zai karantar da mu Allah ya kare shi daga kuskure Allah ramma tafaddal mashkuran ma'jura
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماءً وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan farfajiya a kofar wannan babban gida a kofar gidan mai martaba sarkin katago a cikin wannan gari na azare a cikin wannan jiha mai albarka ta bauchi ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azi na addinin musulunci munasaba da ta shigo da mu azare a wannan lokaci shine shugaban kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna na tarayyar Najeriya fadilatu sheikh imam ad-doktor abdullahi balalau ya jagorance mu domin zuwa bikin 'ya'yanmu bikin farar kaza balbela dole ne ta liko gari daya daga cikin daraktoci na wannan kungiya mai albarka darakta na empowerment injiniya aliyu burga azare ya aurar da yasa a yau malama fadimatu zara wacce dan uwa abokin aiki ɗanmu ustaz abdulrahman baba ya aure ta a wannan rana muna addu'a wannan aure Allah ya sa masa albarka Allah ya azurta su da zuriya ba. Allah ya sa a haifi yaya waɗanda za su amfani islam shugaban majalisar malamai ta ƙasa baki ɗaya dokta mai digiri da digirgir da digirdigir dan madina tabanika ji hadisi dokta ibrahim jalo jalingo wanda shi ya jagoranci wannan daurin aure a wannan rana shi kuma shugaba ya jagoranto mu mun shigo kano inda jiya aka rufe masabaka ta gasa karatun alkur'ani mai girma wacce cibiya ta ganduje foundation suke gabatarwa shekara-shekara yara sun haddace alkur'ani mai girma sun fafata kira'atan mutkanatan mujawwada yau kuma muka shigo ta kai inda shugaba ya jagoranci limancin sallar juma'a a sabon masallacin juma'a da aka bude a nan ta kai a ƙarƙashin wannan ƙungiya mai albarka bayan wannan akwai maguzawa da suka karɓi kalmar shahada a yau ƙarƙashin wannan cibiya ta Ganduja Foundation ina ba ku labarin abinda na gani da idona ba aka bani labari ba da idona na gaba maguje 350 da suka karbi kalmar shahada a cikin waɗannan maguzawa 350 ne da kaina na ba guda 30 kalmar shahada ba labarin ƙanzon kurege ba ne ina gaya muku abin da ya faru a ƙasa aka canja musu sunaye daga sunayen maguzanci zuwa sunaye da suka dace da shari'a wani aka tambaye shi aka ce ya sunanka ya ce gwaigwai shugaba ya ce ina lillahi to kai gwaigwai yanzu ka musulunta ya kamata a canja maka sura mai za a sa maka yace Ibrahim daga nan gwaigwai ya koma Ibrahim zaka ji suna iri-iri wani a tambaye shi ya sunan ka yace kyankyaso wani a ce ya sunan ka yace jemage wani aka ce ya sunan ka yace dauda ana raba amma sai yace dauda kuma aka ce to dauda da kika musulunta yanzu kuma ya za a yi sai aka canja dauda aka samu ko da dahiru dahiru ne haka aka makala mai shi wata a ce ya sunan ki tace ƙwarya eh wata aka ce ya sunan ki tace shirwa wata ya sunan ki tace tabarya wata muciya wata ya sunan ki tace yadiya wata aka ce ya sunan ki tace tafasa duk wayannan an canja sunayensu zuwa sunaye na addinin musulunci inda bayan kammala wannan aiki ne muka taso muka shigo azare muka samu shugaban malamai ana fafatawa to ina addu'a wannan aure Allah ya sa masa albarka Allah ya azurta su da zuriya tayyiba akwai addu'a da na saba yi wa angwaye Abdulrahman kai ma ina maka irin wannan addu'a Allah ya sa amarya ɗa na farko da za ta kawo mana duniya ta haifo mana shagya kuma Musa Hassan Katsina sautu sunna kura tun kina karama sunan ke ya baci wajen yan bid'a na biyu ta haifo mana mai gida limamin turuku na afirka shek abubakar giro argungu na uku ta haifo mana shahidi shek jafar mahmud adam kano na hudu kuma ga adaran muhammad suleiman gangaren daga kano sai ta gangaro mana da shi daga nan in ta ga dama ta kara in ta ga dama ta bari we don't have any problem mu kwaliya ta riga ta biya kudin sabulu Allah ta'ala ya sa mu dace to ku saurara a cikin alkur'ani mai girma Allah ya faɗa mana ka'idoji da ake zaman aure tare da mata da su addinin musulunci a cikin suratul nisa'i sai Allah ya ce wa ashiruhunna wa ashiruhunna bil ma'ruf فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا يا إساك على رمى سورة البقرة سي الله يسي ولهن مثل الذي عليهن ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف أها.
وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم waɗannan ayoyi guda biyu malamai sun gina hukunce-hukuncen aure a kansu idan kuma aure ana so yi nasara to dole sai ai ango ka tuntubi waɗannan ayoyi sun maka ƙarin bayani akan abin da ya kamata ka yi ayat da adaran ma ya fara karanta mana ta suratul nisa'i Allah madaukin sarki ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf ango idan kai amarya Allah ya ce wajen mu'amala da ita wajen zamantakewa da ita wajen hudda da ita ka yi zamantakewa da ita da kyautatawa ka kyautata ma'amala da ita ka mata ma'amala mai kyau a cikin zamantakewarku saboda aure mu'amala ne shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kawai kana ustaz duk litinin da alhamis kana azumi kana yawo da dagaggen wando gemun ka ya sha kwana ga ashwaki a baki wannan bai kai ya zama hujja da za a baka mata a musulunci ba a dan ka rike kamsu salawatu kullun jami baya wuce ka wannan bai kai hujjar a baka mata a musulunci ba dan kana kwana qiyamul laili wannan bai kai hujjar da zai sa a baka mata a musulunci ba a akwai sauran aiki a gaban ka ya zabi mu gane wannan dan kai ala rama ne ka haddace izo 30 40 50 kai ala rama ne gangaran ko nisfu ala rama ko rubu ala rama ko sunusu ala rama ko sulusani ko ko ko duk wannan da sauran aiki bai kai saboda shi a baka aure a musulunci ba a annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yo ai duk wannan abin da yake godawa shine kai mutum mai addini ne addini kawai dan kana da addini wannan bai qualifying ɗinka a baka mata ba ya kamata ku fahimci wannan dan kana da me dan kana da addini kawai wannan bai qualifying naka a baka mata ba akwai sauran aiki a gabanka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yazo fadin qualification din mutumin da za a ba mata sai ya ce idza ja'akum man tarbawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir idan mutum ya zo wajen ku neman aure annabi ya ce ku duba abubuwa guda biyu abu na farko ku duba addini a same shi mutum ne mai addini a same shi mutum ne mai ibada baya wasa da sallah baya wasa da azumi bai wasa da abubuwan addini da Allah ya farlanta masa mai kokarin karatun alkur'ani ne mai yawan ambaton Allah ne mai tasbihi ne mai tahmidi ne mai hailala ne da haukala da hasbala mai biyayya ne ga Allah madaukakin sarki shine mantar zauna dinahu wanda kuka yi da me da addininsa to yanzu yayi fasin wajen addini ga gemu ga dagaggen wando ga ashwaki ga kira'a ga tajawidi ga tajanidi to yanzu wato addini kali yayi fasi to akwai saura sai manzo Allah ya ce wa khuluquhu sai ku da kuma ku sake duba dabi'arsa yaya mu'amalarsa take ya halin sa yake wajen hudda da jama'a sai kai fasin wajen mu'amala kamin a baka aure inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan sai ka hada addini da mai da mu'amala kana iya samun mutum mai addini amma wajen mu'amala 0% da wuya kai hudda da shi ku mu'amala ba kai bakin ciki ba amma wajen addini kai kanka kasan ya mafi ka watakila kokarin addini amma wajen mu'amala bai yi fasin ba to irin wannan ba shine wanda ake baiwa mata ba an ai magana ce to ai ko muka ga kullun dai masallacin nan jami'i baya wuce shi alhali ba kusan saurin hushin bala'i ne da shi ba ga kokarin halartar jami'i amma ta dan tsokare shi da wasa ya ce ban san hankali billahi lazi to ba ke ba ko ubanki alhaji dan asabe bai sai zo ce zai tsokane yin wasa da ne ba ya dunkula hannu ya bata wan bulo sabon an wuce da amarya zuwa asibiti da labarin tambaye ku sallasa a jami'i ta biya bukata a nan haddasa ta biya bukata a nan azumin sa na litinin da alhamis ta biya bukata a nan ashiwaki da yake jaddadawa ya biya bukata dagaggen wandonsa suna kan ta zauna Allah ya kara albarka Allah ya Allah ya Allah Allah amma dai ya biya bukata bai biya bukata ba ba a ba mara addini mata mara addini sisi kwandon ba za a ba shi mata ba amma abin da nake so bayan an samu addinin kuma a samu mai a samu mu'amala shine ma'anar wa ashiruhunna bil ma'ruf matanku ku yi mu'amala da su da kyautatawa yadda idan kai sallama zaka shigo cikin gida matarka ta ji farin ciki ya lullube ta farin ciki ya cika mata zuciya mai gida zai shigo cikin gida ta san har ka shigo cikin gida har ka fita ba abin da za ta gani sai alheri da farin ciki da nishadi da soyayya za a sha soyayya a sharbe soyayya har a soye ka zama cikakken mai gida kenan amma kana yin sallama gabanta ya faɗi ras ta ce to gashi nan fa zai shigo aka fara cewa yara ku kauce kai kuma ka shigo kana wani muzurai sai ka ce janaral burtai a sambisa a ba yadda ake zamantakewa da mata ba kenan wa ashiruhunna bil ma'ruf ku yi zamantakewa da su mu'amala da su inji Allah madaukin sarki bil ma'ruf da kyautatawa a waccan ayar ta suratul baqara Allah ya ce walahunna mislu allazi alaihinna bil ma'ruf kullun kana cika baki wa matarka ina da haƙƙi akan ki eh Allah ne ya bani wannan haƙƙi akan ki dole ki sauke shi Allah ya ce to yadda kake takama kana da haƙƙi a kanta Allah ya ce ita ma tana da irin wannan haƙƙin a kanka in ji Allah maɗaukin sarki ba wai kai kaɗai ke da haƙƙi ba yadda kake da haƙƙi aka ce dole ta baka ita ma tana da mai tana da haƙƙin da ake bukata dole ka bata idan baka bata ba ka saba wa Allah madaukin sarki matsalar kuma za shi ne da ya tashi zuwa neman kasadin wa'azi ya ce ina wa'azin nan na abu aji da ya faɗi mata guda tara da za a rataye su a wutar jahannama ya ce to kawai je kai mata ta ji to kai mazaje guda tara da za a rataye su a wutar jahannama don baka baka nemo kasadin ka ji ba kai wa kanka wa'azi dan me why how ولهن misrul lazi alaihinna bil ma'ruf gurgurun yadda shari'a ta tsara shari'a ta tsara cewa you as a husband you have some right and responsibilities she as your wife she also has some rights and responsibilities a matsayinka namiji yadda kake jin kana da haƙƙi to akwai kuma responsibility kamar da ita ma yadda take da me right akwai kuma me akwai responsibility shi yasa malamai suka ce akwai mazaje guda goma mata ba sa san su duk matar da Allah ya jarrabe ta da ɗaya daga cikin mazaje guda goma nan ta samu tabarma ta zauna a zo a rinka mata jaje ta shiga matsala ta shiga bala'i kuma abin da zai ba ku mamaki mutane guda goma nan akwai dan agaji a ciki abin da zai ba ba ku mamaki a cikin mutane guda goma nan akwai mai wa'azi a ciki da aka ce akwai alaran momi a ciki har alaran momi akwai a ciki a mutane guda goma nan akwai 'yan kasuwa a ciki a mutane guda goma nan akwai manoma a ciki kowane class na al'umma akwai su a cikin mutane guda goma nan wanda mata ba sa son su ba sa jin daɗin zama da su matarka kullum da bakin ciki take kwana da bakin ciki take tashi inda kana cikin wayannan mutanen guda goma Allah ya sa da tare mun nan ba ma ci amma bari mu lissa ba na je kai sa'as kai da kanka zaka dau takarda da biro ka ba kanka baki ana ramma na farko shine kazami kazami ana rama wai tsarta kan wane ne ya ce ai to ba mu aya
إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين Allah madaukin sarki da kansa ya ce yana son masu tsarki tsarkin nan na jiki tsarkin nan na tufafi tsarkin nan na aƙida tsarkin nan na wurin kwana tsarkin nan na banɗaki tsarkin nan tsarkin nan tsarkin nan tsarkin nan tsarkin nan wato shi ƙazami matsala ne da shi shi yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a tarihin duniya ba a samu mai tsafta kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam alwala in zai yi sai yayi ashwaki ya goge hakuransa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko yaushe cikin tsafta yake ba yadda zaka sinsiri jikin manzon Allah ka ji wani karni karni ko wari wari ko wani hamami hamami ko wani karta karta to akwai wanda rabon da ya wanka kwana bakwai akwai matar da ta ce wallahi mijinta sai kwashe kwana bakwai bai wanka ba kwana bakwai eh wai wai an yi magana ce sanyi ne a tabasa masa ruwa kai masa bandake har ruwan ya huce ba zai iya zuwa ya wankan ba ta ce har ba gaji da dafa maka rinka aje masa ruwan a rana ma umu shammas ba haka aka ce ana so ka zama a matsayinka na mai gida a matsayinka na mai gida a kamin ka aurota yanzu zaka je gidansu hira kana dan gyaggyarawa ko baka gyaggyarawa akwai wanda har aran hula yake karbowa akwai wanda har aran takalmi yake karbowa akwai wanda har aran jamfa yake daukowa in ya samu aran hula ya saka in a zo na fira ya ce akwai abin da ba za ki gane ba amma da za ki yi tunani ki yi tunani ki yi tunani wai yana so ya gwada mata hula da yaro ana so ka zama dan gaye a cikin gida to ya haka kullum kuna cewa wai mata ba sa wanka da kwalliya kuma kai ma baka wanka da kwalliya to dama wace irin mata ya kamata ka auro ba daidai da kai ba ka je gona ka yi ni ka yi zufa ka je kasuwa ka ɗabi ƙura ka yi zufa ka je gareji ka ɗabi ƙura ka yi zufa ka yi dukun-dukun daban-daban ka dawo ka ƙi wanka kana ƙarni kana ɗoyi amma kuma ka ce wai ita dole ta je ta sha wanka ta sha kwalliya ta sha hoda da gazar da jambaki da jagira da dangwala goshi da barbada kumatu da hawayen masoyi ta sheka ado sannan ta zo ta rungume ka haka tilin-tilin da kai dawan-dawan da kai wanda zo ta rungume ka ka mata adalci da Allah ka mata adalci rabar da kai brush yau sati uku ba brush ba a shuwaki miyar kuka ka ta shekaran jiya tana nan a bakinka ta satin da ya wuce tana nan dan wake da kaci kukar tana nan a makala a haƙorinka dan gauda yana nan ko bolar angonku ba tafi bakin kawari ba ka ce ita kuma ta yi brush wai bayan ta yi brush in haƙoran su yi ƙarƙal sannan ta shafa jambaki jambakin ma kala uku akwai na saman lebe akwai na tsakiyar lebe akwai na ƙasan lebe bakin nan ya yi ɗauɗau yana walƙiya wai sai ta ɗan ƙara da wani ɗan cingam a baki mai ƙanshi tana ɗan taunawa ƙanshi yana fitowa kwas-kwas kai da banka da ashwaki sati uku wai ka zo ka ce za ka mata kiss ta ina wannan hadisi ta ina a ina aka samu wannan karatu shi za ta ga matsiyaci yana duno baki ta hada fuska tana jin za ta yi amai tana yi haka iya fara a baki kitsin ya kare a kumatu ya dangana da kunne ita shi ke da kaddara ta haukanta rayuwa kaddara ce kowa da irin tasa ita kuma kai ne kaddara ta ai ba irin ta ya kamata ka aura ba irin ka ya kamata ka samo kai sati uku ba kai ashewaki ba ita sati hudu sai a yi ta bugawa ƙur'ani cewa ya alkabita to lilkabisina
الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات so tsarkaka fa والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ya yi ɗan gari أولئك مبرؤون مما kai zuwa يقولون aljanna لهم مغفرة ورزق كريم Allah madaukin sarki ya ce alkabisatu kazaman mata lil kabisi da Allah ya ce na kazaman maza ne duk sharuɗan kazamai ka ciga wallahi ba dan tashin hankali yake a wajen mazaje da yawa ba sai dare yayi ya cire wandonsa ya cika rigarsa shi wannan dan gajeren wandon da ciki ba na tashi hankali yake ba dan wannan gajeren wandan da ciki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai wanda wata guda yake yi wannan gajeren wandan da ciki ba wanke shi ba kullum da ya fito daga waka shi zai dauko ya saka jagal jagal jagal a jikin ruwa ya sake kawo doye da lish akwai wanda saboda tsabar dauda bai sa fara singireti tun tana fara ta koma yalo ta koma ja yanzu ta koma ash amma kuma yana son matarsa ta sa silifin dress ta zo ta kwanta tare da shi no ba haka tsarin yake ba alkabisatu lilkabisin walkabisuna kazaban maza namiji kazami Allah ya ce karku yadda ku bashi aure yarinya lilkabisa dan kazaban mata na na na na halitto shi yaje ya samu ta kazama su kazami plus kazama is equal to kazamai Allah ka gafarta mana wallahi akwai wanda yanka kalli kafa sai zo lokacin sai saboda tsabar bai goge kafa bayan ta yi kaushi diddige nan ya fashe akwai wanda wajen juyawa kan gado diddigen sannan a tsatsage ya karci kafan matarsa baiwar Allah kafa ta mai laushi kullum tana shafa mata mai ya dauki wannan busasshen diddigen da ya fashe da ya karshe ta sai da aka daura mata bandeji ya zo da bai amfani sa yanzu wannan bijin bai amfani sa Allah wannan gaskiya ya fada akwai wanda kafarsa saboda tsabar yana ta bushe ta mafashi ba filin bai ya jikata sai riya da mu a moscow kawai kuna ta yaga wa mazaje mata zanin gado idan aka samu wannan hujjar ka san kai ka sami ne ka ce ka samu ka sami yaro ka kauro waye aike ka ka zo ka sami yarinya ubata na lura da ita uwata na lura da ita an koya mata tsafta kwas kwas kwa kwas kwas kwas kwas kwas kwas kwas ta sha tana tana ba da step maza ku rika shafa turare akwai namijin da turaren ma bai da shi kuma turaren da fa da naira ɗari biyar ma za a ɗan zuba mashi ya goga na naira ɗari uku ma wani ya ce na ɗari biyu ashe ba maganar wadata ko tarin arziki ba ne duk talaucinka akwai abin da za ka iya yi ɗan turaren da za a sa maka in za ka zo kusa da ita ka ɗan goga ka ɗan goggoga ka ɗan matso ta ɗan rungume ka ta ji lahiya kalau ta ɗan ɗora kanta a kan ƙirjinta ƙirjinka ka ji ta ɗan shaƙi ƙashi-ƙashi ta ɗan lushe ido ta ce mai gida na yi farin ciki da dawarka yau akwai wanda ta kusa ta kuskura ta ɗora kanta a ƙirjinsa ta susuro hamatarsa ai ta susuro barai akwai wani dattijo sai wa ɗansa aure sai ya zaunar da yaron yana masa nasiha kusan me ya ce masa sai ya ce masa ka rinka shafa turare duk sanda za ka shiga wajen matarka sai yaron ya ce baba saboda me sai dattijo ya ce fa'innal mar'ata iza shammatil warda zakaratin nikah ita mace haka Allah yi ta naturally da ta ji ƙanshin turare a lokacin sha'awarta ta aure take tasowa lokacin da take zama arroz turare shi yake arrozin din sha'awarta idan ka shafa turare ka zo za ka kwanta da ita duk inda ta kamo jikinka ta ji ƙanshin turare a lokacin ne sha'awata za ta tashi ni'imarta ta sauko idan kai jima'i da ita ta ji daɗin jima'i ba azabta da ita kai ba amma kana nan sai ka ce ka dangare duk inda ta kama Allah ya ce wa tsayi tsarkakan mata liƙayyibin na yi su don tsarkakan maza in ji Allah waɗayyibun tsarkakan maza Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar tsarkakan maza Allah ya muku albarka Allahu akbar Allah ya ce ya yi ku liƙayyiba domin tsarkakan mata in ji Allah malamai suka ce nan ya shafi tsarki na addini ya shafi tsarki na aƙida ya shafi tsarki na halaye ya shafi tsarki na jiki
sai gari ya waye amma dai lokaci ya yi lokaci yayi eh amma sai gari ya waye
mata nawa na fada muku maza nawa na ce muku mata ba sa jin daɗin zama da su guda goma guda nawa na ambata na ambaci kwara ɗaya tallintal a zara'in lokaci kuma ya zo ya ce wai kifa inda amurhi wa nahayi wa tuba ilallahi a dakata ko a ci gaba da wazi matasa ko shirya a yi ta wazi hatta ma da layin fajar duk wanda ya shirya ya ce allahu akbar allahu akbar allahu akbar malaru sai kaga wani goro sai ya sa riga sanyi har wani ƙara tsaye ke allahu akbar don allah don Allah karanci kai wanka sau ɗaya a rana mafi karanci kenan in zaka iya bayan kayi wanka sanda zaka fita yayin da zaka dawo ka wuce kan gado ku kwanta da iyalinka ka je ka kai wanka ka samu ɗan turare ka ɗan shafa ka samu ɗan brush ai shi yasa ake so a ɗan tara da plus a ɗan tara da mai ɗan plus a ɗan zuwa ruwan zafi wanda in ka zo dai za a dan dumama dan kyara gargari idan ka kasa baka iya yin wanka ba yayin da za ka kwanta to kai abu guda biyu abu guda nawa na farko kai alwala wannan za ta yi ko ba za ta yi ba ka daure kai alwala bayan kai alwala ka dauki makilin kai brush na hakurin ka yayin da za ka kwanta yadda yayin da ka kwanta kusa da hajiya duk sanda ka dan jiyo ko murmushi kai ta ji wani kanshi ya gangaro ta wannan gefen ya naushe ta haka nan don Allah kar a gama duka jalgajal na ranar nan an yi gajalgajal gajalgajal kuma da daddare ka kunshe wannan duka ka rufi kan gado shi ka kunso mata musiba a goro in ya gara ma ya yi burashin bai gara ma bai je kwanta kan garansa babu da matsala da shi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka ba a tashi wazi ba ne ba a tashi wazi ba ma duma za su ci gaba da za a ci gaba da wazi ran da Allah ya ba mu lokaci za mu dora da gara inda muka kwana Allah ya muku albarka Allah ya auren albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu
wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu wazi muka saurara daga bakin national secretary na jama'ati zatul bid'a wa iqamati sunna na tarayyar Najeriya fadilatu sheikh dr muhammad kabir haruna gombe Allah ya saka masa da alkhairi a kafin mu ci gaba da sauraron wa'azi bari mu yi amfani da wannan dama